الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتداره الأزهر ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا جهاز المحضر وصاحبه بنزلة تأتي لنا بالزفر وبعد من يا يمو limamai da suka zo daga wannan daga wurare daban-daban zuwa wannan farfajiya da albarka a sauran shekanai da bakin mu da suka zo tun daga zaria irin su a tekkin malaman yaji da ɗan uwa duka da su zama rajo asu da iyayen mu so alhaji hadimu da sauran su da kowa da kowa mun san sunan kowa ba akwa da baki maza da mata da ɗalibai ɗan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan wani da albarka a wannan rana mai albarka domin ya zauna mu tattauna mu tsara mu junan mu taji a kan ƙaunar maulana muhammadu rasulullahi muna fata abin da muka fata su faɗi allah ya ba mu ikon aiki da shi mai ba mu ikon tsinkaye a kan abin da suka ambata musamman maulanmu muhammadu rasulullahi a lokaci ya fara tafiya kuma sun tagayyar sarari aiki ke da san ya fara faɗa mutane da kila abin da za mu tattauna saboda duk abin da ya kamata a faɗi an faɗi a tattauna a kan tarihi an jaje da wani na shehu da siya shehu da ya faɗi Allah ta'ala no a tattauna a kan nukaku da yawa muhimmai an yi siyaru an yi akhlaqu to ba abin da ya rage sura ta biki da biki shine ya mutum yayi ya ɗauki wani abu na maulana muhammadu rasulullah ya ɗabbaka shi a cikin rayuwarsa wannan shi ne tabbitin daili mana ɗabbaka annabi alaihi salatu wasallam a yake Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a cikin alqur'ani mai girma yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna fa yuhaddimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسنا خرجا مما قضيت وسلم Allah ta'ala ya ce mana mutum ne da mamuni sai da Allah ya rantsa da tsarki zaki ce ba za ku zama mumire ba har sai kun hukuntar da Maulana Muhammadu Rasulullahi a cikin dukkan abin da ke gudana tsakanin ku ko na daɗi ko na rashin jin daɗi sannan bayan sun sa annabi shine alƙali shine haƙi shine ne a cikin rayuwar ku duka ko na daɗi ko na rashin daɗi ko na yarda ko na rashin yarda ko na niyya ko na ba niyya ba sannan san malayaiki da ke an kusi na harajar mai mawaƙarai ta yara su wani sannan kar wani yi ko ko kaikayi a cikin zuciyarsa game da duk abin da ana da ya hukunta na maza Allah ya ce wannan fari to ko mun bakin sa auren ka ya san fari nan ta ce ya ga wannan na shugaba ne salatu ya ce wannan baki to ko mun faranta kan shi auren ka nan ta ce ya zama baki mana daga lokacin da yake bari iskarka da abu kawai ka bari kuma bi salamatul qalb mana yusaka daga ba fi'al ba wani abu na jin kai kai ko an takura maka ko an maka maka daga duk lokacin da yake yi to ko mun ainihin dinka da abin kawai za ka ji kana son yi kuma shi ma da free mind ko ka ji cewa an takura maka ko an sa kaya abin da ba ka so wannan shi ne hoton annabi muhammadu wanda ake so hakika ta sa ta tabbata a cikin zakar mu dan uwa muna fata Allah ta ba ni iko zama haka dan albarkar shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laba da salatu sun yana da suna Muhammadu wannan kalma ta Muhammadu ba ta fasuwa ba ta fasarwa ba ta fasuwa ba ta aikatuwa ba kuma ta garuwa wani wasu rasuwa yana ba da wani shara yake sa game da gane ma'anar sunan Muhammadu to da malamin da ya kai matakin kurbaniya a wulaya wani sanin Allah da jahilin da ya musulunta yau da hindihin ba a cikin addinin musulunci to ta rike shi a wurin gane hakikar muhammadiyya shi da isharar sannan da yake faɗi ta cewa ainihin menene kazaka menene ne kuma farkon baita ita fa'amsafu ba wannan ba baitocin nan na Allah da yake yaban Allah yake cewa wani wani Ukwanin ya fi sama da ra'ayin biyu ne. Ita shi wace cewa sukkokin Allah maɗaukakin sarki ba shi ne shi Nake cewa sosai sawa'un muktirin wa abu ramzi farkon ramzi da fadalobet din. Ba mu kai kuma. yau ke to Allah kara masa dake cewa Allah subhanahu wata'ala dukkan ta Allah madaukakin sarki to baya iya misaltuwa a wani siffanta Allah a sifofinsa da halayensa da kaza kaza da kaza da sauransu da sunayensa to da ƙololuwar masana na a harkar wulaya da ma'arifa da sanin ilimi da wulaya da ta'awa da jahilan kutin saboda yake daidai su wani gana na ya to to kazalika awsafil ali ya to to wallahi haka shi ma sufar annabi muhammadu ya ta min gade faidin wala mai ya ce ba rabewa ɗaya da ɗaya wato abin da ta ɗauko wannan isharar shi ne za ka zuwa mayara ya ƙari sun tashi sun ce ce ce ce annabi muhammadu kaza kaza kaza kaza manya sun yi manya yi waye ya yi wani kowa da kowa zai yi amma ba abin da kowa zai ci kaya a ma'anan gano muhammadu rasulullahi amma kuma dole a yi saboda shauki ne ke motsawa a cikin zukata saboda Allah ta ya kira sa Muhammadu an tambayi malamai ne malam Muhammadu sun ce man yam dahu ainihin la'awwali da wal akhir wanda halittar farko da ƙarshe za ta yi shi ba za ta masa kan ɗaya ba halitta ba shi shi an yi ba maulana Muhammadu Rasulullahi haka Allah ya kira shi sunan kenan sunan kenan dole ƴan samme ke je shi dole ƴan ƙasai ke je shi dole ƴan ƙasa a tsaki mu ke na gobe shi haka Allah ya lakaba masa wannan suna da haka Allah ta'ala da kansa ya fara masa yabo da wa'inna kala ala wa kullu nabi sannan kullum yake masa ikrari ne yabo shi da tarin sala ke gare shi yake cewa inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi sannan ka ce mu'mini shi Allah ne da amuru sallu alaihi wa sallam taslima sura ke uwa wala muhammadu rasulullahi a cikin dukkan irin wannan tsaguna to haka yake haka Allah ta'ala yake Annabi Muhammadu ya kai inda ya ce a wurin Allah takrimarsa da girmansa da mukararsa da sauran annabawa a yi cewa kamar akwai da babu ne abubuwa da yawa na mukararar sun bayyana ga sunan yadda Allah ta ke magana da shi direct za ka ji wa haka Allah ta ke sauran magana da sauran annabawa ba yadda Allah ta ke magana da shi da alkunya da takrima da sakai da suna za ka ji wa haka Allah ta ke magana da sauran annabawa ba za ka ji Allah ta yana ba shi abubuwa annatar halaka sabaraka karku sanar a fakili ne a magana da ilimi ba da suna cewa shi ne Allah ya buɗe kirjin ke ya zuba dukkan ilimin halitta farko da ƙarshe gaba gida shi ne sarku sabar abin da Allah ta rai wa maulana Muhammadu Rasulullahi ke ba kuma da ya tambaya ba janabi Musa da aka san a kai shi ne fara cewa rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa hal al-umri min lisani yafqahu qawli sai da ya roki Allah Allah ya masa karku sadari sannan ya ainihin fahimtar da zancensa ga waɗanda suka saurare shi sannan haka haka haka haka da kuma sannan ya roƙi mataimaki Allah ya bai shi na Nabi Haruna alaihi salam amma Maulana Muhammad Rasulullahi shi Allah ne ke ba mu duniyar labari Allah ta'ala ya riga masa sharhu sadr annabata halqa sadr wa bara'aka gudiranka sannan mun ɗauke maka duk wani lauyin ka duk wani abu da zai dare ka ya zama kunce gare ka wani kisar da risala ko rayuwarka mun ɗauke maka ya Rasulullahi to haka haka haka su kuma warafa ana lakka take mun ga mun ɗaukaka ambatan ka gare ka ya rasulullah anan ne malamai suke cewa dukkan halittar da ta iya fahimtar Allah ko a baibai ko a daidai to sai ta fahimci maulana muhammad rasulullah shi ma dole ko a baibai ko a daidai idan ka ce a daidai mana ta fahimci Allah a Allah shi idan ka ce a baibai ta fahimci Allah a cikin wani abu misali wata Allah ne gunki ne Allah sa asinanan su kaga tabbas ta Allah a bai Allah kike da to haka su uzalla suka yi Allah suka da to a cikin gunki ko a cikin saniya ko a mutanen India ko a cikin kaza kaza da sauransu kuma haka Allah ta da mu tajalliya da cikin wannan abu ne ko biya mutu biya mutu kafin su da wannan zakar nasu Allah ne to haka Maulana Muhammadu Rasulullahi ko ka bai ta annaba a daidai ka fahimci a Muhammadu Rasulullahi المبعوث فينا رحمة للعالمين الآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كبر موت لمسلمين الحمد لله وكما تشاء بيبي tunanin kan wani ne yake wani abu ba annabi ba wani ne Allah yake dai shi kamar kiristoci sun fahimci annabi Isa dai shi Allah yake yi misali Yahuda sun fahimci annabi Musa kamar dai shi Allah yake ko Uzairu ko abin kama da haka to duk irin wannan fahimta fahimta malai suka ce fahimtar annabi Muhammadu suka yi amma a baibai wannan mukamin na annabi Alaihi Salatu Wasalam to haka ne ta ci gaba ki da to wani ma ba annabi yake fahimta ba kamar yadda su waɗancan sai an littafi ke haka wani wani abu yake fahimta daban wanda ba ma annabi ba ba kaza kaza ba ke da wani dabba ke da wani dodo ke da wani kaza kaza ke da wani gogai ke da wani tsahin ke da wani wani abu ya danganta da abin da kuwa ke da fahimta to wannan ya fahimci maulana muhammadu rasulullahi abu bai sakon na annabi ne domin rahama ce kuna bukatar su ce ta biya to ta yi so masa a karkace amma ta cikin hannun abun tajalli na maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan uwa haka annabi alaihi salatu wasallam ne yake saboda riba da dukkan muni riba ga dukkan musulmai shine ya ta'allaka da shugaba alaihi salatu wasallam a rayuwarsa wani shi ne riba mafi girma a rayuwa dan haka ya kasance duk da zawul din da duk juyin sa a ciki ko a waje yana rataye da Maulana Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kome ne da kome wani shi ne riba rayuwa dan haka ya Allah ta da salatu a tunanin sa a kwakwalwarsa a kasance mafi yawan abu da yake da cikin da kwakwalwa shi ne Maulana Muhammadu Rasulullahi wani kudi ne damuwarsa wani mace ce ke so aura wani gona ne wani aikin sa ne na gwamnati shi ne damuwarsa wani sana'arsa wani kasuwancinsa wani yaransa wani ciwo ne yake damunsa sai ya zama mafi yawan tunaninsa wannan damuwa bale mutum ke ya kuskur da zai gane mafi girman abin da ya fi kamata ya sa abin tunawa a zuciyarsa shi ne annabi muhammadu Allah zai yaye masa duk abin da yake ganin damuwa da gure shi cikin wannan tunani da hatsari yake hararowa na zaki mulana Muhammad Rasulullah cikin zuciyarsa to haka kwakwalwarsa ake ko ta kasance kullum hawafin na tunanin duka da take ji za su dinka ta zunguli a zuciyarsa ta kasance mafi yawa ko da kake cikin bisa ɗari ta kasance a zakin annabi Muhammad wannan ba karamin aiki ba kuma shi ne aiki mafi ci a rayuwar mummi Allah ka taɓa zama haka sannan zuciyarsa ya kasance ma'ajin sanin abin da zai kulkewa da sunan so ko da sunan kauna ko da sunan dawaki na dawakul qalbi ko da sunan kaiwa da komowa ko da sunan takallubul ashiya wal umur da kasance maulamu muhammadu rasulullahi bayan Allah sun yi kwatance suke cewa kowane ba Allah ta lasa masa alƙibla hankali ya ka sa masa al'arshi shi na alƙibla ta sa gangan jiki za ka sa maka ka'aba shi ne alƙiblar ta za ka ce to zuciya ne alƙiblar ta ta ka ce zuciya alƙiblar ta ita ce maulana muhammadu rasulullah ana so yadda hankalinka kullum ke sakin din neman Allah ina Allah yake ina Allah yake kullum ka daga hannu tunanin ka Allah ke yake a'a jumlatul aqli ne saboda lissillan ne maza shi ne rahma kai tunanin sama ruwa ya sako daga sama za ka addu'a ka daga hannu sama ka za ka za ki sharori zuwa ga sama ga mubtadi ma'ana mafarin kamun imani kenan a rataye imanin ka a wancan wajen ko a rataye hankalin ka kar ya ta yawo a cikin halittu ba tare da ya fahimci ko ya gano ina Allah ke ba haka shi ma gangan jikin ka a rataye shi alƙiblar Ka'aba idan za ki sallah ka fuskanci gawar duk inda kake ɗan can su kallo nan ɗan nan su kallo can ɗan kudu su kallo arewa ɗan arewa su kallo kudu ɗan kusurwoyi su kallo kusurwoyi aka fi juna duk a kalli ka'aba a matsayin nan ne kiblatul jasdi shi ne alƙiblar gangan jiki to mene ne alƙiblar zuciya suka ce ita ce za ta maulan muhammadu rasulullah ana so duk sakan zuciya ka ta dinga ɗawa su a zatin manzo Allah me take kallo manzo Allah me take tunawa manzo Allah me take so maza Allah me take masa kewaye maza Allah me take muradin ta annabi Muhammad haka ake so dukkan zuciyar mai hankali ne na tsuwa wannan zuciyar ta kasance ba ka umar ne ta tuta ya zo duniya zuwan zuwan wake ta ko zuwan zuwan kasuwa ya zo a banza ke ko a banza ya kuma abin tausayi da abin mamaki kuma ka gamsu musamman yan samari yan uwa ka samu wani har da hoton budurwa ke kwana a kirji ko wai shi yana soyayya gudu gawo daga kowa kamar in ba ta ba sai riga rijiya ma ne kwalaje da allurai ko wa ba haka ita ma haka dan saurayin ta ita ma haka take sake a cikin zuciyarsa zuciyarsa sai ta tuntuce ne a kai shi haka dai abin ke kasancewa kamar almara kamar gaske kamar ba'a bayan nan ka samu wasu ainihin samari su kuma kwallon ne abin da Allah Sura ba su wala ta samu cewa kwallaye matasa shi ne abincin su su su ila shi ne ɗan kamar shi ne maɓa na zuciya. Ina ke da kwallo gobe, ina ke da maki, musafta, wane ne wane ne haka haka da abubuwan ke gudana ko? Wasu wani ta kanci a shi damuwarsa shi ne tamfiliya ne, drama da ake kallo na finafinai yau zai ga cin kaza yau akwai silsila na kaza yau akwai sigar kaza na cin kaza a talbijin a tashin arewa akwai kaza akwai kaza wanda ya ɗauki wannan kallon cikin yadda ka san kallon zafin Allah bai taɓa shi irin wannan tunanin na jirgin ya ce shan ɗin ya ce lokutan ya ce duk wani dabdara da ake abin da ka samu kamar mamaki kamar almara farko na ka samu a'a shi har mafarki ke akan kuɗi in ya kwanta ma har mu mafarkin mun kuɗi da wai ga shi na wuta mata jiki da ne ruwan ko sai ruwa ake raka ta ta sau shi kenan ya tashi da yi wani kuɗi kuɗi kuɗi da ma yana ta ya suka gugu saboda asalin damuwarsa sau ya yi wani ko mace ce cikin da zai je dawo ita ke tunani a cikin zuciyarsa zai kwanta ta mafarkinta ya gano ta fito ta sama ta fito ta ƙasa ta fito ta kudu da arewa gaba dai mace sai masa wani tashakkulatu da tajawulatu haka nan da sauransu haka kuma ka sani ji an gaba Allah to kowa da irin nan musa walaran muhammadu rasulullahi shine abin da ya fi cancanta ya kasance ya mamaye dukkan waɗannan mawdu'ati gaba su dace ne ke sa to ba yake cewa kullum fa lailan ko kowa yana da abin da musa kowa yana da lailarsa wani kuɗi ne wani kaza wani kaza ita amma shi lailarsa abin da aka dace ta shi ne kaunar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka kowa ya kamata ya irin wannan ranzar da shi irin wannan jiri da shi irin wannan tafiya Allah ka samu zama kalfar mu Maulana Muhammad Rasulullahi dan uwa ribar rayuwa shi ne mutum ya allaka shugaba a rayuwarsa allaka shugaba ne salatu wassalamu a rayuwa ba abu ne mai sauki ba amma abu ne mai sauki ga wanda ya nufi Allah ke yi masa haka Allah yana masa sannan ana kokarin aka da shugaba ne salatu wassalamu ne a rayuwa a abin da ya fi maka sauki ta alluki abin da ya maka sauki ka alluki abin da nake yi da wannan magana shi ne idan wasu zurfafa kamar da jiku da halaye na shugaba ne salatu ya maka nisa ba za ka iya kwaikwaya cikin lokaci ba saboda rauninka ko rauninmu da sauransu to dan ne ba za ka kwaikwayi ƙananan abubuwan da suke da sauƙin koyo ba amma ka allaka naka na al'ada da tada ka allaka su a zati maulana muhammadu rasulullahi su da nan ƙananan za su jawo maka manyan da kaɗan da kaɗan har ka zanto manyan da su gagare ka kayi aikata misali ilimi ba ya haƙuri ba ina da burin da gani ya haƙuri misali ilimi ba ne gaskiya ba ina da burin da gani ne gaskiya inda shugaba alaihi wasu islam amma sakamakon rauni na imani da rauni na mujahada da rauni na samun safa da tafiya da rauni na abubuwa da sauransu ya sa kamar na nemi da ɗaya ƙaunar zama mai gaskiya ko mai haƙuri nan nan kuza na fara tare shirin sai na kusa mutuwa ne ko ta mutum ya ci kutuku ko ya kaza kaza sannan zai fara shirin zama na Allah ana da sani ina jira akwai irin wannan wahamu ko ko kwalin mutane ko ba na masa wanda zaka musu sai ya kamata ya dinga salati da yawan kullum ko ya karɓi lafiya ne da yi ba sai ce maka aiki ba yanzu ba kaga ta wannan da shi yana ganin yanzu zai gama takwakiyawa sai ya yi zamta mutuwa ko ba ta mutu irin wannan kamar mai tare ta yana cikin zuka ta wasu yawan mutane to sai malamai suka ce yau kun kai ta bari har wannan lokaci da kake hange a halin yanzu ba ba ku kuma san da ko ba za ka riska ba ka fara daga abin da za ka yi mana yanzu yanzu ƙanana sun ka ce ga ƙananan abubuwa na annabi alaihi salatu wassalamu ya yi ta'allaka da su wanda kullum kana yi a banza a wofi suka ce ka koyi shan ruwa mana kawai irin da annabi muhammadu ai kullum sai ka sha ruwa kake kamar Allah ya sha ruwa ka je ka shi ba da ne yanzu ba da salatu ko ya sha ruwa kullun zaka sha ruwa sai ka kokarin kwatanta da manzo Allah ya ka hararo a gaban lokacin da yake shan ruwarsa a sifar da aka sifanta maka sai ka Allah ka cewa ka rata yadda zuciyarka a wannan zafi ya tada gano shi da zaki a zuciyarka da kwatanta shirin shi da zaki kai ka san nauyin wannan kwaru kai ka san nauyin wannan kwaru zai illa la ilaha illa huwa idan da mutum zai allaka iya wannan kaɗai kuma ya zama kullum akalla zai sha ruwa ko to ji ko to uku da irin wannan sufar da irin wannan nazara da irin wannan kallon to wallahi wallahi ba kowane kila ne ibada dare da zafi na dare da kullum in dai ba kuma ya manne ya makale kullum ya yi ba to ba kullum kowa ne zai samu shi wurin tasiri da ruhin imani to da abinda malamin suka ce idan da mutum zai samu haka to daga lokacin da ya sha ruwan har ruwan ya fita a jikinsa mana har ya gama fitsarin ruwan ko ya gama zufar ruwan ya gama tashiwa to bai sai saba Allah ba saboda akwai harshen annabi Muhammad a ruwan sa har wannan ba karamin sirri ba duk Allah sha ruwa da ruwa amma kafa kullum kuna sha ruwa ne haka kawai saba alalu ko al'ada mun kalmon kalmon ke da kowa kowa da irin kalmar shi wannan misali ce haka shi ma cin abincin ruwa da salatu sama da yake ci abinci mai sauri kamar tuwo misali da yake yadda yadda ci abinci da kake kamar kunu misali hamsin da yake ci abinci na mai zafi kamar zuma idan da ci abinci na mai sauri kamar hu kamar gurasa kamar waina masa da sauran dukkan sifofi na hadisai a shama'in nasu sun nuna yadda ya ci da yadda ya sha to duka kullum sai na ce sai ka kila abu mai sauri kila mai laushi kila watsasse kamar da faru kai shinkafa kila dunkulalle kamar tuwon shinkafa ko abin da kamar da haka me yasa ba za ka koyi irin na Maulana Muhammadu Rasulullahi ba yadda tun lokacin da ka sa loma ɗaya a cikin ka har loman ta fita ana rubuta maka tasbihi da nashila har ki kashin ta kuma wani za ka yi kashi shi maka kwatanta yadda shugaba na salatu wasalam aka ce ya zagaya ban daki ya shiga ya fito ko ya ba da siffar yanda ya kamata a kira yanda yake yanda ya kamata a fito wato kananan abubuwa irin wannan kamar ni abin da nake fahimta kamar wani gara basa ne goron zare wanda muke watsa da su a banza a wuce yawa wanda a raunin mu irin wannan lokaci da za mu gane irin waɗannan kananan abubuwa mu allaka da su to wallahi za su maye mana gurbar raunin ibada da bamu da shi da muke da shi kai da raunin lati jinin dare da raunin yawan salati ga Maulana Muhammadu Rasulullahi inda shi sirrin salati shi ne hudu duk lokacin da ka hararo annabi alaihi salatu wasalam akan aikata abin da za ka aikata to sirrin ka kaman kai salati da annabi alaihi salatu wasalam sura ka akwai magana abubuwan da yawa misali ya ke sa riga ya ke cirewa ya ke sa takalmi ya ke cirewa ya ke shiga ɗaki ya ke fitowa ya ke shiga masallacin sa ya ke fitowa ya ke shiga ban ɗaki ya ke fitowa ya ke bacci ya ke farkawa ya ke cire tufafi lokacin da zai bacci sannan ya ke hankalin tufafi yake ajiyewa sannan idan zai fita a gida ya yake fitan idan zai shigo gida ya yake shigowa duka waɗannan suna da cikin abubuwa sauƙaƙa wurin mu'amala wanda kullum sai ni cuɗanya sai ni ta'ammali da su amma abin haushi shi suna tafiya a banza kamar ba lada ba la'ada saboda al'ada muke yin ya kamata mu canza su koma irin na siffar yadda maulama muhammad rasulullahi yake aiwatar da nashi dan da za mu samu haka to ba karamar riba za ta yi ba karamin sanyi ba ne irin wannan abubuwa wannan yana da cikin abin da kamata mu kalla a rayuwarmu Allah ke muna ka da isan maulana Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan nan cikin abin da zan faɗi ko ƙwayaƙi kasar wani mai suna can zuwa da salatu salam idan zai ci abinci da kullum kowa sai ya ci abinci yakan ci abinci da yatsu uku kafin ya ci an ce waɗannan yatsun su yi ci abinci da su musamman idan abincin da kulalle kamar tuwo kamar masa kamar gurasa da sauransu waɗannan yatsun guda uku sun ce yakan wanke su kafin ya ci idan ya wanke su yakan ɗanɗani gishiri ɗan kis haka da ka a bakinsa da ɗan mulmula ya tsoke kafin ya fara sai ya gudar gayan mukaddara so tun da kiwoyin shi kamar shi ne kuma da abinci a gidan kowa sai ya gudar gaya ɗan ƙanƙani sai ya tauna mana ya sa a bakinsa ya ɗan mamala sai ya haɗe duk wani kafin ya fara sa abinci sannan sai ya gudar abincin zai oliniya sannan sai ya sa a bakinsa sannan zai gudar roma ƴar ƙanƙanuwa jiya da ya taɓa wuce gabansa na farko da ya suna nasu guda uku ba saboda tsananin tsafta da kamala wurin shi kaga ta abinci ma classic ne ba wata harin sa abinci ba a haka idan ya tsona zai tauna ya haɗe ya tauna ya haɗe har ya ci iya nomomin da aka ji yawan towa ya ci kasar noma aku ko noma biyar ko noma bakwai mafi yawa to da za ka yi cin abinci irin wannan bayan ya gama zai a hannu kowane hannu akalla ya tsoce sau uku ya so guda uku bayan ya tsoce shi kenan sai ya wanke hannayen sannan kuma yana yi a hannu afon yana sa a kwano tas af baya barin ya da gaje da gaje irin na kazanta irin na baya sannan bayan ya yi mana kenan in ka lura da magana kenan ana sa masa abinci daidai shi cin cin ɗari gwajin sa inda ne cin ya duka ba zai rage ba kamar za a samu ka sai a samu ka daidai cin sa in kuma za ka fi da wasu to aka kimanta daidai yadda zai ishe ku duka Allah ba za a bar da kuma da gajiya ta wannan sun fi a kuma kwasa a zubar ba a gidan shugaba da sura kuma ba a yi haka bayan ya tsoke hannayensa ya tsoke kenan guda uku sanin zai wanke sanin zai kuskure bakinsa alal akalli lokacin da zaka fito ko lokacin da zaka ci masa ko lokacin da zaka ci tuwon shinkafa ko lokacin da zaka ci safara ko lokacin da zaka ci duk wani abu ainihin mai niyya mai abu tura in za ka irin wannan sifa da niyyar koyi da annabi muhammadu to imani ka zai jaru zuciyar ka za ta yi kyau musamman idan aka yi dace aka ci abincin na halal ne ba shubuhar da kita ba bala kana a ci haramu imanin ka zai gyaru zuciyar ka za ta gyaru ibadar ka za ta gyaru sannan nishaɗin da abincin zai baka a gangan jikin ka wurin jin Allah da batun Allah kafin ya fita da manne sannan abincin har ya gama fita a cikin ka ana rubuta maka tasihohi da kuma salatota da na kirkiru a matsayin kai kai saboda ka hararo zatin annabi Muhammad lokacin da za ka ci wannan abincin sallallahu alaihi wasallam to da za ka yi kan ruwa kamar haka shi ma za ka samu irin wannan kan me ke na kanka idan da rayuwarka duka za ta zama haka shin kai za kasance irin haka shin kai kasance irin haka daga cikin abin da aka koya ko aka rawaito don ganin shugaba alaihi salatu ne yadda yake shin abin sha musamman ruwa tunda abin sha ya sha ruwa an ce ya kan rika abin sha muƙaddara wannan ne abin shan dan an rawaito dan an rawato abin shan ruwa ya kan sha ruwa da kamar abin da kama da wani haka malamai suka rawaito yana rike abin sha haka yana kaga haka ya tsinta wannan da wannan na gaban manoniya da wannan haka yake da kyau da yake haka mukaddar ya buɗa abin zai ce bismillah ba bismillah ba sa ba ya ce bismillah dan gama a kan Allah fadan da yanda aka ce ga yanda ake ya ce bismillah idan ya ce bismillah ce bismillah sai ya tsuka dukan farko bana da sharwa ma za ka tantabe dukan farko zai zai duka da yawa duka na biyu ba zai kai duka na biyu yawa duka na uku ba zai kai biyu yawa wani shi ne siffar sharwarsa idan yana jin ciki suka sarwa mafi yawan kenan wanda aka rauta kamar zai haɗi a kare idan ya haka bismillah sai ce alhamdulillah sai ce sai kare sufa na biyu kamar haka sai kare sufa na uku kamar haka haɗi a kare idan kun zai ciki sai haka bismillah alhamdulillah sai ka sa bismillah alhamdulillah sai ka sa bismillah sai ka alhamdulillah a biya ku ke shi kuma kowanne da bismillah kafin yayi kowanne da hamdala bayan yayi malamai suka ce dan da Allah zai maka mawafaka maka dace maka baiwa liman sharon ka irin haka suka ce kun billahi ladhi kayi fayi bai da sanin Allah har abada kuma rayuwa ka za ta kasance cikin ka irin haka ka irin haka dan Allah kun kwa wani abu ne ku wannan sauki kuma ya buga ba sannan ruwan ba zai kasance bai ba zai fita a cikin ka ba ka da har sai ya maka tsayi da duk wani dubu da duk wani sako wanda ainihin kake samun matsala na sabon Allah zai je bulunci zuciyarka ta buɗe hasken ruwa ka yi buɗe ka samu safari ka kuma abu ne mai sauki kuma karami ko ba su sau a cikin ba ta kai a ciki dan da kamar ni malalaci da bana na fi da dare bana istighfari da yawa bana karaki da yawa bana kaza ɗan iskar abubuwa da yawa duk da ba zan yi ta arziki da irin wannan aiki ba saboda samun sauki ga kuma lada ga kuma yin kafaɗi saboda in allaka da maulana muhammadu rasulullahi haka shugaba yake a wurin sa takalmi haka yake a wurin sa sutura haka yake a wurin shiga gida da kowa haka yake a wurin shiga ban ɗakin da kowa yan uwa wannan shi ne hakika da sirrin mulki misali da tare da ba mu maki wani kira in aka yi wannan to shi ke kira ba mu maki wani wani kara halatta wani maulidi ba to me ya ɗauka karatu maulidi mana da zo wani maulidi ya ce annabi ka ba ka ba ka ba da to me ya ɗauka na annabi guda ɗaya a rayuwar sai a doktor ya ƙara wanda da bayan me ya canza da ɗabi'u da halaye na rayuwarsa wanda ba su da kyau ya kwaikwayo da ya shiga ba na islam wani shi na riban mauludi daga lokacin da ka ɗauki wani abu na shugaba na salatu ne guda ɗaya kamar da abin rayuwarka abin ya zama to duk lokacin da ka tuno manzo Allah ka aikata wannan sunnan ta ce kai mauludi manzo Allah kan kenan da iya koyon sabon shugaba na salatu idan mutum ya koya to kullum akalla zai yi mauludi kamar to adadin kan wanda zai ara a wuri na shugaba na salatu zai shan ruwa da yawa barkata yana sha ne dan bukata sai ya ji shi sannan kuma idan ya fara sha zai cika ciki ɗan sannan zai sa makwakwas makwakwas makwakwas hanta zai shi an ce ne illar hanta an ce alkabas yana sa ciwon hanta kuma kowa sai yanzu duniya na da kusa abin da damu duniya na kusa suka ciwon hanta na kai to wannan shan ruwan makwakwas makwakwas wanda shi ne al'adar shan ruwan mu yana da kusa abin da ke sababa ciwon hanta in ji malamin muhammadu rasulullahi a bangaren shi yanke shi da shi muka yi muka yi muka yi ciwo ke a shugaba da salatu wasu ramu zai san abu da zaki da yawa shi kuma ta je ta yi illarsa sai shi yana sa zafin zuciya saboda harara daga shi ɗin. Suraka sai shayi ko ti ko fate ko kunu ko ko ko ko abin da kamar haka ne sai shayi shayi shayi. Gaba da sura sai kan sha su da kunu ne ne ba da zafi ba ba. Kina ko da ka je wani teburi mai shayi za a haɗa maka shayi to ka tabbatar an ɗaɗɗaga an sai ce ka. Ya zamta za a iya sha dalan dalan tsaka tsaki ba da zafi ba ko yana ko da baki ba. ko da ko bai yi sanyi ba saboda kiyaye wannan wasiya ta Maulana Muhammad Rasulullah shi ma akwai fa'ida shi ne fa'idar shi ne zuciya kuma za ta dinga yawan zaki haka kawai ta dinga kuna tana ciwo ba ba kuma ba ta faida maka abinci zuciya ta dauka nan ta kawa akwai fa'idoci shi yawa akan irin waɗannan abubuwa ya kuwa saka wannan na daga cikin kamar darussan da ya kamata mu Allah ka sa a yi gurgudan hali Allah kai muna ka dai san Maulana Muhammad Rasulullah bangaren ɗabi'u da halaye shi ma daga ƙanana ake farawa a cikin aiki misali su gaskiya su haƙuri wanda aka magana da zan da mando da ya magana da sauran abubuwa makaddara wannan kana ganin su manyan manyan ɗabi'u ne duk zafin da su ne nauyi suka koyi ƙanana mana wanda su manke da kullum kana yi kila kai marawuci ne makaddara ko su ne marawuci ne makaddara haka amma duk ruwan da zan da gina ma da su a gida ina jira gare ko to dan ne idan zan bayar da wannan baran hararo yanda Allah ya ware ki murewa ba na yi kyauta cikin cikin ne ba kuma na yi kyauta ga sunan annabi haka tun suna bayarwa iya iyalai na sakamakon hararo annabi da yake ba mu iyalai sun yi a bayar wata da zan iya ba mu wanda ba iyali na ba saboda ina hararo zafin annabi wa mu da haka da haka har ayyukan su canza su gayyara kuma inda kowa ba an hada shi fari da kowa wannan ma'amala na yau da gobe sa muka kuma baka shi mana a ɗabi'a da hali ko zuciyar safari yau da gobe ne da gabdala da mutane shi ne kubra shi ke shiga zuciya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya su gaba ya gama da hadisi alaihi salatu har maka kwaikwayo ko da na ɗabi'u da munanan halaye su kishi ta hasada su ƙeta su ɗaukar fansa su kullata a zuciya su yi kiri su kaza su kaza ga su nan duka kuma kowa kuma ya gwanance akan abin da yake da shi Allah ta sani to da muna so mu koma asalin mu yadda muka zo duniya da safari aikin zuciya to mu garba maza mu jajibo a rujun shi za mu jajibo a cikin zakar dan shi asalin hakkan wannan jawo shi da hararo shi da kallo shi da muke yi to hakkan idan muka hararo shi ne da dinga ɗayakin muna wannan baƙaƙen da duhu da baƙaƙen duhu da suke damu a cikin zuciya har da zuwa mu koma yadda ta asali yadda ta wani shi ne sirrin da ya kamata mu koya ɗan uwa Allah ka sa mu zama ka da farko mulana rasulullahi zaka sirri mafi girma hararo albalin salatu salama a cikin a cikin dukkan motsi da dukkan tattala wanda shine riba mafi girma a rayuwa shine sirrin maulidi shine sirrin dukkan auradi idan mulki zaki da wanda ya hararo su gaba alaihi salatu salatu na minti ɗaya a wurinsa da wanda ya wuri din awa dubu ɗaya amma da harawar manzo Allah na minti ɗaya ba wallahi billahi wanda ya harawar annabi na minti ɗaya nauyin wuri din sa ya ji na wanda ya harawar a jija ne wurin Allah na tsaya nan take ma wannan hudu ne shi da sirri ko yana ce mana innal huduru huwa ruhul amal da zai da mata kula la tashtaki jariyatun mayyitatan man adala bi ba'd ya sama ka kasar sada yake huduri shi ne ran dukkan aikin baki daga lokacin da kake karanta karatu qur'ani ne hadisi ne salati ne ku kana zuciyarka ta kallo wani abun da kake karanta zuciyarka ta kallo wa kake karanta wa shi ne huduri ita idan kana sallah ko kana salati amma zuciyarka ba ta kallon manzo Allah to kwatankwacin ka kwatankwacin mutumin da ya ɗauko ɗan gini ya sa mata riga da wando ya sa mata jambanci komai ya kako ta murkushin shi ta ya girma mata ya kawo mata cikin garin ke cikin hadiyar mata ya kawo mata ita haka ana zuwa aka buɗe shi aka gari ya kawo mata Allah ya wadata da sarki ko ya girma sarki ya kuce shi a wurin sarki Allah zai ga naka daga sukwa to kwatan kwata abin da kama Allah ke ka daɗe ma Allah gawan sallah ka daɗe ma Allah gawan zikiri ka rika ma Allah gawan salati ka rika ma Allah gawan aji dan ne babu annabi Muhammad a cikin Hudu an yi wa nasika kun annabi ya faɗa ba tsaye bane mun cika malamin suna cewa rayuwa da ke cikin mun cika ba iya ake haji ba to annabi ya ce kun tsira muku gare daga gare ni me yake yake yake mara haka san duka mara aiki muni wasali magana ya ce na gogana ina sallah ku haka to mu da muhayyar shugaba alaihi salatu ne ya rayu jira sai malamin suka ce kamar da limamin kashi ne Muhammadu Rasulullahi lokacin da kake jin sallah kadar mazala kuka ce jin sallah duk abin da ya so ya kadar mazala ne so ya kai ma ka so ya ka zama mamunan annabi ce to dan kana ibadu irin wannan ibadun ka duk sai koma kamar ibadun ka ba manzo Allah saboda ka reference ta annabi a wurin jin imamu yake sallah kake ne a matsayin liman ka mai da hakikanin limamu shi ne imamun muttaqi daga basira shi ne maulana Muhammadu Rasulullahi to a wuri biyu haka ake a karatun ƙurani haka ake a sallah haka ake a cikin ibadu kowanne ai daga annaba ka karɓa lokacin da zaka wani abu ka kallo manzon Allah ka kallo zaka annabi shine ma'ana wa'al shine ma'anan wa'ala wa Allah ce kuma rasulullah misali manzon yana nan a cikin ku wannan hasken da wannan ruhi yana nan a cikin ka ya zaka dinga motsa shi yana tasiri yana tasiri har ka samu sanin ya tabbata a ruhinka Allah ta mana kare isa maulana Muhammad Rasulullah da malamai da yawa a nan yawata ba kuma kamar da wani da faɗa shi ba inda ya je can yanzu ya ji malam je daga nan kuma akwai maulidi a unguwana state daga sannan gudu ne ke barin fara zuwa nan kafin a warware da fatan abin da muka faɗi da wanda ainihin malamai suka faɗi Allah ka bari in aikatawa da farma maulana Muhammad Rasulullah a ta mu gama lafiya da mu da imani Allah karɓa ayyukanmu da ibadunmu wanda malama suka faɗa Allah ta bani su aiki da shi wanda suka haɗa wannan zama Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sarka ban maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح ما أول من خاتم ما سبق ناصر الحق بالهيك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله